أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما آيوي بس بشي بسنا غايا منا irin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya gudanar tsakanin annabi Musa da mutanensa, tsakanin annabi Musa da annabi Harunu, tsakanin annabi Musa da Musan Sanidi, duwayen nan ayoyi da musu karanta su gaba sun gaya mana me ya faru. Sannan sai Allah ya gaya mana bayan an ƙona wannan gunki da shi Musan Sanidi ya yi wa banu Isra'ila, to kan nasa an ɗauka an watsa a ruwa. to shine za a gaya musu waye ya kamata a bautawa waye cancanci a bautawa waye ubangiji inna ma ilahu kumullahu iyaka wanda ya cancanci zama Allah wanda shi za a bautawa wanda zai amsa sunan ilahu shine allazi la ilaha illa huwa wannan sarkin nan da ba wani sarki mai iko kamansa ba wani sarki sai shi duk wanda ya ce shi ma ilahu ne ba Allah ba inji Allah ya ce wannan za a sa shi a wuta ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين duk wanda ya ce shi Allah ne kuma tare da cewa shi bawan Allah ne to shi wannan ya sani ya cancanci shiga wuta ba ma mutum ya gaya wa kansa ba wani ya gaya wa wani cewa wane Allah ne to wanan da ka gaya masa in ya yarda da kai da ka faɗin duk za ku shiga wuta innakum wa mata abuduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridu to balle kuma in mutum ya ce shi shi Allah ne kaga wannan ya mai da kansa gaushin wuta kenan saboda ayan suratul anbiya'i wa man yaqum minhum inni ilahu min dunihi kadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi zalimin wane ne Allah Allah zaka je ya ce wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim Allah shi kadai ne ubangiji shi kadai ya cancanci a kadaita da bauta shi kadai ya kamata a nemi taimako a kuma bauta masa a kadaita shi cikin dukkan abin da ya cancanci hakkinsa shine Allah ubangijin nan shi kadai innama ilahukumullahu mai suna Allahu din nan shine ilahu shine ubangiji shine Allah shine komai wanda baya bukata wurin kowa allazi la ilaha illa huwa ba wani sarki da ya cancanci bauta da kadaitawa sai shi Allah shi kadai wasu ya kulle shayin ilimin kuma iliminsa ya fi komai ya yalwaci komai babu abin da ya fita cikin ilimin Allah ba abin da Allah bai sani ba kafin kai abu Allah ya san abu kafin ka aikata Allah ya san aikin kafin ka aiwatar Allah ya san za ka yi ya san inda za ka yi shi ya baka dama ma da lafiya har ka yi amma ba shi ya yi umarnin ka yi ba Allah baya umarni da mummunan aiki inna Allah la ya'muru bil fasha amma sai ya yadda ake yi wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin to yaddan da yayi ba wai ya yadda yana so ya ce ayi ba a'a ya yadda ya baka dama kai masa biyayya ya baka dama ko ka ki masa biyayya don ya tanadi gidaje biyu gidajen wato gidan wanda suka yi biyayya aljanna gidan wanda suka ki biyayya wuta saboda haka ya ba wa kowa dama ya sauwaƙe masa abin da aka halicce shi don shi kullum muyassirun lima khuliqa la kowa Allah ya sauwaƙe shi zai yi aiki don zuwa gidan da aka halicce shi don wannan gidan akwai wanda Allah ya halicce su don ya sa aljanna Allah ya sa muna ciki akwai wanda Allah ya halicce su don ya sa a wuta Allah ya kiyaye Allah ya sa ba ma ciki shine hadisin annabi da ke ce haulayi ilal jannati la ubali wa haulayi ilan nari la ubali Allah ya yi waɗannan ya ce zan zuba a aljanna ba abin da ya dame ni komai suka yi zan shirya musu hanyar da za su tuba su dawo kan hanya in sa su a aljanna wayannan zan zuba su a wuta su ma komai suka yi komai kansa zan nuna musu hanyar da za su lalace su bi su ɓata su zo su fada wuta shi yasa hadisin abdullahi bin mas'udin yake cewa muddin mutum ba ya gan shi ya mutu da imani ya tsallake siradi ya fada aljanna ba to kare ya yarda da makircin Allah Allah ya manu makar Allah illa al-qawmul khasir domin sai da annabi yayi rantsuwa fa wallahi allazi la ilaha illa huwa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها mutum zai rayu wani yana aiki gashi kana gani aiki ne na 'yan wuta aiki ne na marasa imani aiki ne na marasa addini aiki ne na waɗanda ba san akwai Allah ba aiki ne na waɗanda kawai in afanta ma sai kusan zai mutu abinda aka rubuta cewa shi ɗan aljanna ne sai Allah ya bashi inaya sai kaga ya tuba sai ya yi aiki irin na 'yan aljanna wani ma sau ɗaya sai ya mutu a kai sai ya shiga aljanna wani ko aikin mutanen kirkin zai rayu yana yi sai ya yi kusan mutuwa an rubuta shi ɗan wuta ne sai ya ridda sai ya yi aiki irin na 'yan wuta sai ya mutu a kai sai ya shiga wuta to Allah ya kiyaye don haka jama'a mu ta roƙon Allah ya samu gama lafiya wa sai kullu shay'in ilma Allah ilminsa ya yalwaci komai kazalika
كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا
كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا الله yace yadda na gaya maka nan isoshin annabi Musa da Harun da gwagwarmayar da suka yi da Fir'aun da gwagwarmayar da ya zo ya yi da banu Isra'ila da rigimar da ya shiga da Musa Samiri da yadda abin ya gudana tsakanin matsafan nan da Fir'auna da yadda ya gudana tsakanin mutanen kirki da mutanen banza da yadda Allah ya gadar wa mutanen kirki banu Isra'ila kenan gidaje da dukiya na mutanen banza kibdawa da fir'auna kazalika yadda ka ganin nan ya rasulullahi na kussu alaika haka muke kissanta maka mu rika baka labarin ma sabaka abin da ya riga ya wuce a wata aya a suratu hudin Allah yana cewa wa kadhalika naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak haka muke baka kissoshin manzanni saboda mu natsar da zuciyanka mu kwantar maka da hankali ka ji cewa ashe duk abin da ake yi maka da wanda ake wa sahabbanka na cutar wannan an yi wa waɗansu annabawa da sahabbansu fiye ka ji a cikin tarihi an ce annabi zakariya kashe shi aka yi saboda cutarwa ɗansa annabi haya shi ma kashe shi aka yi saboda cutarwa wayansu annabawa ba irin walakancin da ba a yi musu ba ashe kai in ka ji ya rasulullah sai hankalinka ya kwanta na kama da sauki za ka ji fariƙan kazzabu wa fariƙan yaktulu wayansu annabawa an ƙareta su ne wayansu an yaƙe su wayansu an kashe su to wayannan maganganu da ake yi a makka ba maganan yaƙi fa lokacin ba ya izini wa manzo Allah ne ya yaƙi ba sai bayan da ya yi hijira a shekaran farko aka yi masa izinin yaƙi shekara ta biyu a wani riwaya shine aka yi izinin yaƙi wanda suka ce an yi badar na farko a shekaran farko ne badar na biyu ne a shekara na biyu su ne suka ce an yi izinin yaƙi a shekaran farko amma zance mafi inganci an yi izinin yaƙi ne shekara na biyu da hijira a cikin wannan shekara ta biyu din aka yi badar na farko aka yi badar na biyu shi badar na biyu ma shine aka yi a cikin watan ramadana ranar sha bakwai ga wata sha bakwai ga watan ramadana nan aka yi badar na biyu wannan babban yakin badar da ake faɗa wanda a ciki aka kashe abu jahalin din nan to lokacin da ake saukar da waɗannan ayoyi na suratu daha a makka ne ba a riga an izinin yaƙi ba shi yasa ake wa annabi tasliya ma'anan tasliya rarashi shi yasa ake ta rarashinsa ana ce masa kayi hakuri kayi hakuri kayi hakuri wasbir wa ma sabruka illa billah wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muslimin duk waɗannan ayoyin makka ne to shine Allah ya ce kazalika yanda ka ji ka ganin nan ya rasulullahi نقص هكا مكي قصا تامك من أنباء ما سبق كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق cikin labaran abubuwan da ya riga ya gabata annabi ibrahim da mutanensa dai labarinsu ya gabata annabi hudu da mutanensa dai an gama an yi nasu ya gabata annabi salihu da mutanensa an yi labarinsu ya gabata annabi hudu annabi salihu annabi shu'aibu annabi ludu annabi kowa duk an gabatar maka da labarin su Musa da Haruna annabi Isa Sulaimanu da Dawudu to fa haka Allah ya ce wa qad atainaka min ladunna zikra haka muke baka wannan alqur'ani daga wurin mu ya rasulullah wa qad atainaka zikran mun baka wa'azi mun baka izini mun baka tunatarwa ka je ka yi wa mutane wa'azi min ladunna in ji Allah ya ce daga gare mu wannan alqur'ani daga Allah annabi yake karba wani lokaci ya gaya maka cewa ta wasiɗan jibrilu wani lokaci ya ce Allah yake ba shi ƙur'anin gaba da gaba inda za ka ji yana maganan cewa ta wasiɗan jibrilu ake karɓa za ka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗin nazala bihin ruhu lamin ala qalbika litakuna min almundirin bilisanin arabiyyin mubin manzon nan amintacce mala'ika jibrilu shi ya sauko da ƙur'ani ya sauke bisa zuciyarka sannan ka fitar da shi ka karanta da harshen larabci mai bayani amma kaman a suratun namli sai ka ji Allah yana ce masa wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim kana karban wannan alqur'ani ne gaba da gaba ya rasulullahi daga Allah mai yawan ilimi mai yawan hikima wa kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna zikra haqiqa izini da wa'azi da kuma ayoyi da tunatarwa sun zo maka in ji Allah daga gare mu lilladunna na'am
ونعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالد.
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة هلا
من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا Allah ya ce man a'rada anhu duk wanda ya kau da kai ya ki karban wannan wa'azi ya kau da kai ya ki sauraron wannan wa'azi fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati wizra ranar alkiyama zai dau nauyi zai dau wahala zai dau halaka fa innahu shi wanda ya ki karban wa'azin nan da Allah ya ba annabi Muhammadu ya hamilu zai ɗau wiziran nauyi fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati wizra ranar alkiyama zai ɗau nauyi na kin aminci da kin imani da yake da wannan ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya ba manzon Allah don haka in ya shiga wannan azaba khalidi na fi zai dawwama nema a ciki wa sa'a lahum yawm al-qiyamati himla lallai ranar alkiyama nauyin da za a ɗora masa na ƙin imani da ya nan wannan nauyi ya yi muni kowanmu jama'a Allah ya alko alƙur'anin nan ne wurinsa ka ɗauka kai kaɗai aka aikowa kuma ka kwatanta misali yau shugaban ƙasan ƙasarku ya tada wani jakada muhimmi na garinku wanda ka san shi babban mutum ne a garinku ya ba shi wasiƙa da suna da adireshi naka ya ce a kawo maka ai komai dare in dai sakon nan ya iso ba za ka yi bacci ba sai ka san me yake ciki ko ko ba da yaren da ka iya aka rubuta ba sai ka nemi wanda ya iya ya fassara maka ka ji me aka faɗa a cikin wannan sako da shugaban ƙasa ya aiko wurin ka to yau ba ba shugaban ƙasa ba ba shugaban duniya ba ba shugaban duniya da lahira ba a'a Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ya aiko wurinka da sunanka da unwaninka wato da adireshinka kowanne nan a cikin alkur'ani sunansa da adireshinsa yana nan lambobinsa da za a buga da an hada a same shi yana nan a cikin alkur'anin nan shi ne inda za ka ji an zo ana faɗan ayyukanka an iso kanka kenan ana faɗan aikinka mai kyau ne ko mummuna wanda kai ka san banda Allah ba wanda ya san kayi ko kana yin wannan aiki kaga an iso adireshin ka an iso unwanin ka da kai ake yi to kai da aka aiko wa wannan sako kai da aka aiko wannan babban manzo ya zo wurinka ka ɗauka kai kaɗai ai bai kamata ka kau da kai ga wannan sako ba don haka in aka yi maka duk abin da aka yi maka na azaba saboda ka ki karɓan wannan sako saboda ka kau da kai ai kuwa ka cancanta shine Allah ya ce to wannan sako da aka kawo kowanmu daga Allah ubangijinmu ya yi ko babban manzo shugaban halittar Allah annabin mu annabi Muhammadu ya kawo mana wannan sako wallahi duk wanda ya ji ya kau da kai ya ki karɓa to ya sani ranar alkiyama zai gamu da tashin hankali zai gamu da azaba zai gamu da wato narko na wannan abin da ya yi na karɓan aikan da Allah ya aiko annabi jama'a wannan fassara kenan akwai wata fassara banda wannan wai na ayoyi guda biyu akwai malaman tafsiri da suka fassara su a matsayin jan kunne ne Allah yake yi da barazana ga mahaddata alkur'ani wanda aka ba shi haddan alkur'ani ya kula da shi ya kiyaye ya dinga bibiyawa ba dare ba rana kar ya yadda tilawan ya zube wanda aka ba shi haddan hadisan manzon Allah ya kula da su ya kiyaye ya yi ta bibiyawa kar ya yadda tilawan ya zube kar kuma ya yadda ya wani aiki sabanin abin da waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai suke magana in kuwa ya sake ya yi saboda rinjayen shekan to maza maza ya tuba nan abin da Allah ke razana mahaddata da shi kuma ba barazana ba ne da gaske ne mana araba anhu fa innahu ya'malu yawmal qiyamati wizran duk wanda aka bashi tilawon qur'ani ya haddace sai ya kauda kai ya daina biyawa har tilawon ta zube saboda sakaci ko saboda wani jin daɗi na duniya da ya shige shi ko saboda wata wahala da ta shige shi ya bar tilawarsa ta zube to ya sani ranar alkiyama zai ɗau nauyin azaban rashin kulawa da tilawa fa innahu yahmilu yawm alqiyamati wizra kuma in ya dauki wannan khalidina fihi wa sa'a lahum yawm alqiyamati himla zai dawwama cikin wannan walakanci da kaskanci na an bashi matsayi an bashi girma amma ya yi watsi da shi ya walakanta dan haka abin da zai dauka dinnan nauyinsa ya yi muni annabi sallallahu alaihi wasallam fa wurin girmama mahaddasa sai da ya kai yana cewa duk mutumin da aka bashi alqur'ani ya haddace to ya sani an nade annabta tsakanin kirjinsa sai dai kawai shi ba a masa wahayi faqad udrijan nubuwati baina jambayhi aw baina katifayhi illa annahu la yuha ilayhi duk wanda aka bashi tilawar qur'ani to an naɗe annabta tsakanin kafaɗunsa ko tsakanin ƙirjinsa sai dai shi kawai ba a masa wahayi ashe kai da aka baka wannan babban matsayi wannan babban daraja in kowa yana bacci kai bacci bai kamace ka ba da kayi kaɗan tashi ka bibiye tilawar in kowa yana sakaci kai sakaci bai shafe ka ba ko da rana ɗaya bita ƙara kai ta bibiye karatunka ka zamo dai ka kula da ƙur'anin nan wurin kiyaye shi ka kuma kiyaye gaɓoɓinka wurin aiki da abin da ƙur'anin nan ya zo da shi haka wanda ya haddace hadisan manzon Allah to yau jama'a hatsarin da muke ciki ana cewa su wani sun haddace ƙur'ani an yi musu sauka sun sun yi hadda sun hada hadda an jima sai a zo a shafa a ji sun shiga wani damuwa daban ko sun je kulawa da wani ilimi daban ko sun haddace wani su ka'idodi daban sun manta da haddan alkur'ani wannan ba hatsari ne fa shi haddan qur'ani ba wai abin a yi a gama a yi biki ne irin yadda ake kare sakandare ko a kare diploma ko a kare digiri a ce an gama an karbi kwalin certificate shikenan an gama hadda ba a'a shehu na gaya mana cewa in da karatu a wurinka ba dole bane to in ka haddace qur'ani karatu ya zama maka dole ya zama dole domin rike haddan ya fi neman haddan wahala shi ko qur'ani Allah ya sauwake shi kamar yadda Allah ya ce wala qad yassarna al-qur'ana lizikri yadda ka san ka sa rawala qumi akala yaro karami in ya kama akala raqumi zai ja ta tafi ko duk nauyin raqumin nan to haka dukkan wahalan tilawon qur'anin nan in dai har ka haddace shi in kana bibiyawa kana kaiwa kana dawowa shikenan kullun ka ja zai zo kullun ka biya za ka ji lafiya lau amma in ka bar shi ba ka yi in ka bar shi na sati shi sai ya barka na wata shi ne annabi ke cewa a shaddu tafalluta ya fi komai saurin tafiya ya bar wanda ya bar shi kana mantawa kaɗan in ka daina yi sati ɗaya in ka zo za ka ji wani wurin ka tuna wani wurin ka manta wani wurin ya zo wani wurin ka kwaɓa wani wurin ka suka ka soka wani abu na wani wuri daban saboda ka daina in ka bari gaba ɗaya ma gaba ɗayan ne za ka zo ka ja ya ki jahuwa ka yi ka yi ya gagara yiwuwa me dalili ka daina shi ma ya barka saboda haka jama'a mu kula mu kula musamman wanda Allah ya jarrabe mu da samun tilawan Qur'anin nan kowa ya san cewa wannan tilawan wato abu ne mai tsada abu ne da yake bukatan a bashi kulawa kuma kulawan kenan kai ta bibiyawa kai ta yi kai ta yi kai ta yi ba wani batun yau na sauka ba na yi sauka kaza a kullum yi za ka yi ta yi har ran da ka ji ka a kabari to daga nan kuma shi zai zo ya ta biya kansa a wurinka an ce mahaddata alkur'ani a kaburburansu wanda suka yi aiki da abin da suka karanta suka kula da tilawarsa suka je kabari alkur'anin shi ne abokin hiransu a cikin kabari shi ƙur'anin ne zai zo ya shiga tsakaninsu da mala'ikun da ke tambaya a kabari sai mala'ika ya kawo tambaya ƙur'ani ya bashi amsa kyale shi wannan na hana shi bacci lokacin da suke bacci da jama'a suke bacci na hana shi walwala lokacin da mutane suke walwala na hana shi sabawa Allah lokacin da mutane suke sabawa da haka bashi yanzu ya zo hutu ne Qur'ani ne zai gaya wa mala'ika wannan saboda haka Qur'ani shi zai rika bibiya wa mahaddaci kansa a cikin kabari suna taɗi da juna kaga kenan ashe a yi kokari a yi kokari a yi kokari a kula da tilawa in ji iyayenmu suna cewa har magirbi ma'anan har magirbi har ran da za a je a tona rami a saka ka tun da dama kowa ya san dole ne zai mutu ko to tun da akwai mutuwan nan yi ta kokari ka rike har ka mutu za ka samu yanzu maulana shekaru usman bauchi a tsufan sannan da shekaru sannan kullum sai ya yi tilawa kullum ko a youtube za ga an sako shi gashi yana kwance amma tilawa yake to in kana mu'amala da shi ma haka ne kuma ko mahaddaci ya je gayarwa in ya san mutumin mahaddacin alkur'ani ne mutumin a ce bai da lafiya in ya je zai gaida shi wasu yadda yake masa karfa ka daina yin tilawa kana kwance akan shimfiɗar rashin lafiyar tilawa ba sai an duba ba ka dinga yin tilawa har ma wata ranka je yana tambayan ka izu nawa kake yi izu nawa kake yin tilawa saboda kar ka daina balle ka rabu da shi kafin zuwa lahira na haka mu dage mu kokari mu shiga cikin wa'azin da wannan aya yake yi mana mana araba anhu fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati wizran khalidin fihi wa sa'alahum yawm al-qiyamati himla yawm yunfakh
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتموه إلا عشرا يوم ينفق في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخابطون بينهم إن لبثتموه إلا عشرا Allah ya ce wani rana ne wanda ake cewa wanda suka yi wasa da tilawan nan za su sha wahala shine ya ce ranar alkiyama yau mai yunfuka fi Allah da ya taimake mu tilawan nan namu mu je da shi har lahira Allah hana mu sabawa Allah wurin barin yin tilawa Allah hana mu sabawa Allah wurin abubuwan da cewa Allah ya hana Qur'ani ya hana kuma a ganmu muna aikatawa Allah mun tuba Allah kai mana gafara jama'a mu kula da tilawa mu kula da tilawan Qur'ani mu kula da tilawan Qur'ani baka da wata daraja a lahira gaban Allah kana mahaddaci in baka je da wannan tilawan ba tilawan nan a kula da shi amana ne wanda kaga Allah ya bashi ba gani a makaranta kun je neman tilawan tare da waɗansu Allah ya baka su bai ba su ba ba akwai su ba ni na san wani wanda muka yi karatu tare da shi in yayi rubutu a allo wallahi rubutun su duk ya gina mu kyau ya riga mu farawa ya riga mu sauka ya fi mu yawan sauka in za a biya allo za ka biya allon ka sau goma sau sha biyar ka haddace shi zai biya sau ɗari biyu bai haddace ba haka muka yi karatun har muka bar shi a makarantar bai samu tilawa ba sai daga baya Allah ya bashi ‘ya'ya wasu makaranta kuma har yanzu yana nan na san shi har yanzu bai da tilawa amma yana da ‘ya'ya masu karatu kuma har yanzu bai daina karatu ba to yanzu wannan in Allah ya ajiye ka kai da shi ka biya sau sha biyar ka haddace ya biya sau ɗari biyu bai haddace ba kai Allah ya baka tilawan kai wasa da shi ya zube ga wanda ka san ya fi ka wahala ya fi ka kokari ya fi ka yin komai da ake yi in dai kokari ne ake yi don a samu ya fi ka yi shi bai samu ba don Allah wanda ya yi wasa da nasa bai kamata a hukunta shi a ya cancanci hukunci saboda bai san girman abin da aka ba shi don haka duk wanda ya samu tilawa ya yi kokari ya kiyaye kafin a je ranar layira da Allah zai walakanta waɗanda suka walakanta alkur'ani kuma ya girmama waɗanda suka girmama alkur'ani alkur'ani abu ne mai girma don haka mahadditansa annabi yana ba su girma har a filin alkiyama annabi yana gaya mana cewa ran alkiyama ba mahaddaci ba iyayensa iyayensa za a ajiye su kan wata kujera mai daraja a rika nuna wa mutane waɗannan su ne suka bar 'ya'yansu suka karanta qur'ani suka taimaki 'ya'yansu suka haddace alkur'ani ba su ba 'ya'yan nasu wani wahalar noma ko kiwo ko zuwa kasuwa ko wani abu ya hana su haddan qur'ani ba a sa musu wani kambi a kansu iyayensa fa yaya kuma mahaddaci shine zaka ji alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani cewa a kula da mahaddata dukkan kashi ukun su da na kwarai na kwarai din waɗanda suke sun kai inda ake nema da waɗanda suka gajiya a hanya da guragun cikinsu waɗanda suke yin mai kyau yau gobe su yi ba mai kyau ɗin ba duk annabi in ce Allah ya ce a kula da su sun ma'aura suna kitab allazi na safai na min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah duka Allah ya ce jannati adnin yadkhuluna to shi ma haddacin qur'ani fa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake cewa mahaddata alqur'ani wato kayan Allah ne duk wanda ya girmama su ya girmama Allah ne duk wanda ya walakanta su la'anan Allah za ta sauka a kansa domin suna ɗauke da tutan musulunci hamilul qur'ani hamilu liwa'il islami man akramahu faqad akrama Allah wa man ahanahu fa alaihi la'anatullah haka manzo Allah ya ce duk mai ɗauke da tilawan ƙur'ani mai kiyaye tilawan yana bibiyawa yana aiki da shi wannan fa yana ɗauke ne da tutan musulunci saboda ka ba a so a gan shi cikin abubuwa na ƙasƙanci ba a so a gan shi abubuwa na walaƙanci kar a same shi cikin masu sabawa Allah duk wanda ya girmama shi in ji manzo Allah ya ce ya girmama Allah ne wanda duk ya walaƙanta shi to la'anan Allah ne za ta saukan masa saboda haka a kiyaye tilawa duk wanda ya wasa da nasa kuma zai shiga cikin wanda za a musu azaba yau mai yunfaƙa fisori ranan da ake busa a ƙaho a tashi kowa yau mai yunfaƙa fisori wa nashirul mujrimi na za mu taya da masu laifi a wannan ranar yau mai izin zurgan suna da ido fata wato idon mutum ya fito gulu-gulu ya yi ja shine zurka idon da kanin alaman idon wanda hankalinsa ya tashi yaya za ga yana kikimtawa ba na ce za ga ya tsaya ne a tsaye komai kankantan idon su fito wuri wuri kai na ga wani idonsa ya fito fa ba komawa kuma idon ya yi ja alaman tashin hankali an yi lafiya kuwa to haka idon mujrimai ranar alkiyama za a tashe su ne idon su jajaye manya-manya gwala-gwala gwazar-gwazar kuma ba kyan gani saboda abin da ke gabansu bayi da kyau Allah ya gaya mana dama wa burrizatil jahimu lil gawin ko za a fito da wuta ana kama ta tana kwacewa saboda za a zuba mata halakaku tana ganin an dade ba a zuba ba bari ta je kawai ta diba da kanta mala'iku su daure ta da sarakoki da igiyoyi suna kama ta suna ja tana ja sai Allah ya mata tsawa sannan ta nutsu ta jira a bata rabonta to Allah ya kiyaye mu to lokacin in kafirai da mujirmai suka ganta za ka ga idonsu ya fututtuko idonsu ya fuffuto idonsu ya nuna alaman ba lafiya ba zama lafiya ido ya yi ja ya yi baki ya yi kore ya canza kala ya fito manya-manya kamar zai faɗo ƙasa saboda ganin tashin hankali Allah kiyaye yau mai fafa bin suri wani ashirin mujirmi na yau ma izin zurɓa ya ta hafatu na bainahu Allah ya ce a halin da suke cikin amma za su riƙa raɗa suna ɓoyewa juna magana ana magana ƙasa-ƙasa me suke faɗa illa bistumu illa ashara an yi zaman duniyar nan ko an wuce kwana goma suna faɗa a hankali wai karaji duk dade wanda suka yi a duniya wanda Allah ke cewa a walam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir ban ba ku dama ba kun rayu a rayuwar duniya wanda wa'azin ne wa'azi ya kamata ya wa'azantar da ku tun da aka haife ka kake shantaka- shantakewa kake fantamawa kana abin da kaga dama ba a rubuta komai a kanka ba har sai da ka shekara goma sha takwas ai in kuruciyar ne kayi daga lokacin da gabalaga kan aka fara rubuta abin da kake ai ya kamata ka nutsu in mai nutsuwan ne kai bayan nan ka shekara har arba'in ƙuruciya ta ƙare natsuwa ya zo kana gani da gashin kanka da gemunka baki kirin ne yau ya fara ɗaya fari ɗaya baki ya fara sussurkawa a ɗan furfura ba haba ai mun girma ai furfura ba fara haba ai mun girma baka wa'azantu ba lokacin ana nan ka ga yau babu bakin ko ɗaya duk yayi fari ko kuma a farin ya fi yawa bakin yana ta ƙarewa ba kuma wai an sayo farin ne aka sa maka an ɗebe bakin an sayar ba Mm-mm. gashin da inda yake fita bakin nan yau shi ne bakin ya ƙare farin ya shigo wai a gaya maka ka kusan tafiya duk wanda ya fara furfura a sha ishara ake nuna masa cewa lahiranka ta yi kusa gashin nan guda ɗaya ne yake tahowa baki baki baki baki kana askewa kana sarewa kana girbewa har bakin ya ƙare farin ya fara fitowa ana nan ana nan farin ya mamaye ana nan ana nan ba wai gashin gemu ko na kai ba duk inda gashi yake a jikinka har na hannu yayi fari baka gane cewa zaka tafi lahira ba Allah ya ce na raya ku na ba ku lokaci mai wa'azi ya zo ya yi wa'azi ba ku ji ba kuma sai yanzu mutuwa ta zo ku ce a saurara ba a saurarawa yau mai fakwa fi suri wani ashirin mujirmi na yau mai zai jurfa ya ta kafa tuna kafirai suna ɓoye zance tsakaninsu suna tattaunawa da junansu illa bistum illa ashara zaman duniyar nan fa ba daɗewa aka yi ba kwana goma kawai muka yi kwana goma ne kawai rayuwar duniyar nan illa ashara kenan to ai ba kwana goma ba, ko shekara goma aka ce an yi a rayuwar lahira da za a je a yi na har abada ai wannan din ai yan kaɗan ne saboda haka za su gan su kwanaki ne yan kaɗan Allah sai ya ce ai kun ɗibi kwana goma ma ya yi yawa game da lahira ai zaman duniya bai wuce ɗan lokaci kaɗan ba illa bistumu ishira illa ashara na zo alau bi ma ya
نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما إن لبثتم إلا يوما
إلا يوما نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما Allah ya ce mu muka fi sanin abin da za su faɗa wa junansu a wannan tattaunawa da suke ɓoyewa. Ai cewa ma suke yi zaman duniya bai wuce wuni ɗaya ba, yauman kawai kwana da wuni aka yi rana ɗaya ne aka zauna a duniya kawai an leƙa ne an dawo. Saboda zaman kabari ma fa jama'a, kwanciyar kabari an ce kowa sai ya shekara dubu. Shekara dubun nan fa wanda ya mutu na farko har yau bai cika wannan shekara dubun ba, wanda zai mutu yau. ai tashin kiyama yau shi ma sai ya yi wannan shekarun da wancan ya yi na shekara dubun kabarin me ya gagari Allah abu babu abin da ya gagari Allah wani ne fa cikin bayin Allah na gari yana da imani ya gasgata duk abin da Allah ya faɗa na cewa za a mutu a tashi ya zo zai wuce sai ya ga wani kashi akan bola ruwa ya wanke kashin na wani mushe ne kashin ya bushe ya yi farisal sai ce oh Allah da iko yake yanzu in ba Allah ba wa zai iya tada wannan kashin ya zamo mai rai sai Allah kaga ya yi imani ya yadda amma tun da ya jinjina Allah sai ya gwada masa take sai Allah ya ce da shi da jakin da yake kai duk su mutu suka faɗi take a wurin suka mutu da shi da zakin nasa sai da suka shekara ɗari da shi da jakin kashinsu ya yi fari fat shekara ɗari abincinsa da guzurinsa da ruwansa suna nan ba abin da ya same su amma da shi da jakin sun mutu bayan ya shekara ɗari sai Allah ya tashe shi ya tada shi bai tada jakin ba
da ya tashi ya duba nan ya duba nan ya ce ah su Allah da iko ake to jiya ne na kwanta nan yau na farka ko kuma dai da safe ne na kwanta yanzu yamma ya yi gashi na tashi to wannan fa sai Allah Ha, to kai malam zakiya aka yi kashin kadu har ya yi fari haka gashi duk ka rufe a'a Allah da iko yake ya duba abinci kuma ya ga abinci lafiya lau ko tsami bai yi ba balle ya lalace balle wai ya ce ya dade a'a abinci gashi nan kamar yanzu aka dafa ce wannan dai Allah da iko yake sai Allah ya masa wahayi take aure ya ce ba wuni ɗaya kai ba ba wuni ɗaya da kwana ɗaya kai ba shekara ɗari kai anan dubi ƙasusuwan jakinka yanzu zan haɗa su in tada su kamar yadda na tada kai don ka tabbata abinda ka gani akan molan nan kashin nan zan iya tada shi yana kallo sai ga ƙasusuwan jakinsa suka haɗu sai ga jakinsa da lab- an labta masa nama sai ga fata ya rufe jaki sai ga jaki ya bude baki yana kuka irin kukan jaki sai Allah ya ce masa to kuma dubi abincinka ba abin da ya same shi dubi ruwan shanka ko raguwa bai yi ba ko kura bai hau kansa ba don in nuna maka in ji Allah ni ne mai iko akan komai ka karatun na a cikin surar bakara au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتصنع وانظر إلى هميرك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الإزام كيف ننشرها ثم نكسوها لاما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ba abin da Allah bai iya ba ba abin da zai gagari Allah dan zaman nan yanzu da zamu yi da ku na karatu na minti talatin Allah in ya ga dama sai ya jashi shekara ɗari Allah in ya ga dama sai ya yi shi a cikin bai fi kiftawan ido ba ba abin da ya gagari Allah yanzu baka je labarin alkiyama kawai in ana yi labarin alkiyama kai yanzu a rufe kofar masallacin nan a ce kowan mu sai ya bada labarin abin da yayi daga safiya zuwa yanzu da ka tashi da safe ka yi wanka ka je masallaci ka yi sallah ka saurari tafsiri ka fito ka yi bacci ka fito ka zo kasuwa a kasuwan wane ya zo ya sayi kaza wane ta sayi kaza wane an zo a saya ba ka ba da labarin abin da ya faru yau kawai ko mun nan anan insha Allah har rana zai faɗi ba gama ba haka ne to ba mu iya masallacin nan ba ba iya kasuwan nan ba ba iya garin nan ba ba iya nan ba ba duniya ba ba duniya da lahira ba Allah ya ce dukkan halitta da mutane da aljanu da mala'iku da da komai da dabbobi zai tashi alkiyama zai mana hisabi za a kai kowa gidansa bai wuce kiftawa da ido a buɗe ba. ka kifta ido ka buɗe an gama alkiyama an gama komai wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab inna allaha ala kulli shay'in qadir ta haka in an ce abu Allah ne zai yi kawai naka sallamawa ne wai yaya za a yi wannan ya shafe ka kai ne in kana son kunu sai ka samo tsamiya sai ka samo gari a kawo itace in kana so har da suga ko to shi Allah ba haka bane inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yaqulu wannan din ma duk sentence da ake kawowa don hankalinka ya kama ne yanzu ko kai in kana son idon kai ga wannan wurin sai ka ce ido duba in kana son ka waiga sai ka ce mu dan waiga sannan ka waiga in kana son tashi sai ka gaya wa jikinka da gabobinka to mu tashi sannan ka tashi can ke da ka ga daman yin abu ne kawai da Allah ya baka daman kayi da ka so kimtawa kawai ka kimta da ka so waigawa ka waiga da ka so tashi ka tashi washe santas din da aka jera na inna ma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu shi ma wannan dan ka gane ne al'amarin Allah ya wuce saboda haka Allah ya ba mu ikon imani da gaskata abubuwan da Allah ya faɗa ka ji ranar alkiyama kafirai za su ce zaman da suka yi a duniya kwana goma ne kawai ha Allah ya ce cewa ma za su yi wuni ɗaya ne da kwana ɗaya to amma ga abin da ya jawo musu na shiga azaba har abada Allah ya kiyaye Allah ya mana gafara lokaci yayi akwai tambaya ne to Allah ya mana gafara Allah ya ji kan mu ya ji kan iyaye mu jama'a azumi na ta tafiya fa azumi na ta tafiya yanzu ana gab da shiga rabi ne yau goma sha uku ko? Sha uku kaga gobe sha hudu shine daren sha biyar kenan an shiga rabin azumi me muka yi ne jama'a na alheri a wannan wata da in ya tafi ba zai ƙara dawowa ba ashe gara mu farka in mun yi wasa haka yanzu zaka ji ana ce gobe sallah wato wai ya gama zai tafi kenan to wannan bakon namu mu kyautata masa zamantakewa mu yawaita ayyukan alheri mu yawaita ibada mu yawaita sallah mu yawaita nafila mu yawaita sada zumunta da taimakon gajiyayyu da kuma aiki don Allah Allah kuma ya karba mana اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقتضي بالمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم